ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا يوم شاتقس قوة جماد الأولى shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 20 daidai ga watan 11 shekara 2024 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasinmu mai albarka na littafin al'arba'unan nawawi wanda muke karanta sharhin Sheikh Muhammad Sali Al-Uthaymin alaihi rahmatullah har yanzu yan uwa idan ba a manta ba mana karatu ne a cikin hadisi na ɗaya wanda mun tsaya ne a bayani da malam ke mana game da gaɓoɓin hadisin ɗaya bayan ɗaya yau za mu tashi insha Allah ta'ala abu na ƙarshe a cikin hadisin ita ce matsala ta shida mala ce wa min fawa'idil hadisi daga cikin fa'idojin da wannan hadisi mai albarka ya kunsa hadisi na farko a cikin wani littafi annal hijrata min al'amali salihati li'annaha yuqsadu biha Allah wa rasuluhu malai ce daga cikin abin da za mu ɗauka a cikin wannan hadisi shine ita hijira tana ɗaya daga cikin nagartattun ayyuka saboda ita hijira ana nufatar Allah da manzansa ne da ita wa kullu amalin yuqsadu bihi Allah malai ce dukkanin aikinku da ake nufin Allah subhanahu wata'ala da shi wa rasuluhu ake nufatar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan aikin فإنه من الأعمال الصالحة للي wannan aiki na daga cikin ayyuka na gari li'annaka qasadta at-taqarruba ila Allah wat-taqarrubu ila Allah huwa al-ibada malaci saboda da wannan aikin naka ka nufaci neman kusanci ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda shi ko neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shine ainihin ibadan ma ma'ana abin da malai ke cewa shine daga cikin abin da wannan hadisi za mu fa'idantu da shi shine lallai hijira domin Allah daga garin da yake mutum bai samu damar aiwatar da addininsa ba zuwa ga ƙasar da zai samu dama cikakkiya wajen ya bautawa Allah subhanahu wata'ala yana ɗaya daga cikin nagartattun ayyuka irin ayyukan da Allah maɗaukakin sarki yake so kuma yake ba da lada a kansu balma kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana a cikin alkur'aninsa mai girma hijira idan mutum ya nufaci yinta ya fita daga gida Allah maɗaukakin sarki bai ƙaddara zai samu damar ka ba mai hijira za a ba shi cikakken ladan wanda ya ƙarasa ya yi hijirar da Allah kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa mai yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kafiran wasa'a sai Allah madaukakin sarki ya ce man yakhruju min baitihi ko muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut sai ce me faqad waqa ajruhu ala Allah wanda duk ya fita daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dan cika umarnin Allah madaukakin sarki dan neman ladan Allah subhanahu wata'ala wa rasulihi dan ya je wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya taimaki addinin Allah sun mayu diri kuhul mautu sai Allah maɗaukakin sarki ce a hanyarsa kafin ya ƙarasa zuwa garin da annabi yake ko kuma zuwa duk garin da ya nufata don yin hijira sai mutuwa ta riske shi bai samu damar ƙarasawa ba sai Allah maɗaukakin sarki ce faqad waqa'a ajruhu ala Allah ladansa cikakke ya tabbata a wajen Allah maɗaukakin sarki babu abin da zai tauye shi wannan na ɗaya daga cikin ladan hijira ka niyaci yin hijirar ka tashi daga garinka garin da ka tabbatar ba ka iya yin addinin Allah a wajen ka tafi garin da yake zaka je ka bautawa Allah yadda Allah yake so yake bukata kafin ka karasa wani abu ya same ka to kana da cikakken ladan hijiranka saboda hijira aiki ne na ibada mai girma da Allah madaukakin sarki yake so malam Usaimin ya ce mas'alatu ga wata mas'ala halil hijratu wajibatun am mustahabba wannan mas'ala ce mai matukar muhimmanci da ya kamata a ce mun santa malai ce shin yin hijira wajibi ce ko mustahabbi ce aljawab malai ce amsa fihi tafsirun a cikin wannan amsa akwai rarrabe bayani kada a ce kawai kai tsaye mustahabbi ce kamar yadda kai tsaye ba za a ce wajibi ba ce ma'ana akwai tafsili akwai bayani da ya kamata a ce an rarrabe shi مالك إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه ويعلنه أو وي وأن يعلنه ولا يجد ما يمنعه في ذلك مالك إذا متن ينادى داما da zai bayyana addininsa inda yake zaune wa ayyu ulinahu ya bayyanar da shi wala yajidu man yamna'uhu fi zalika babu wanda zai hana shi bayyana addininsa a cikin garin da yake ba wanda zai hana shi yin duk abin da yake mazahir ne na shari'a abu ne da yake nuna cewa wani ni musulmi ne mutum ba zai rinka ɓoye-ɓoye ba wajen yin sallah ba zai rinka ɓoye-ɓoye ba wajen ayyana duk abin da yake na addininsa a garin da yake bal hijratu huna mustahabba malai ce to a nan wajen hijira ce ta kasance mustahabbi ce a haƙƙinsa misali ka kaddara kana zaune a garin da yake ba garin musulunci ba ne dama an garin musulunci ne wannan babu batun hijira dama eh amma abin da ake bayani shine garin da yake ba na musulmi ba to amma babu laifi an baka dama kana iya bayyana addininka kana yin sallah babu wanda yana ka sallah sha'air na addininka babu wanda yake hana ka yin su an baka dama kai addininka to a wannan waje mala yake tambaya shin a irin wannan yanayi da ka tsinci kanka a ciki dole ne sai ka hijira wajibi ne akan ka hijira ko mustahabbi ne shine mala yace a nan wajen hijira a haƙin ka mustahabbi ce kafirci ya fi yawa a garin na biyu kuma ana baka dama kai addinin ka to idan da za ka tashi ka je garin da yake na musulmi ne gaba ɗaya wanda shine abin da ya fi amma idan za ka zauna a garin kana ci gaba da addinin ka to wannan babu komai a kansa malai cewa in kana la yastati'u idan ko baya iya samun damar bayyana addininsa baya iya da, samun damar yin abin da ya kamata yi addininsa fal hijratu wajibatu malai ce to a wannan haƙƙinsa shi hijira wajibi ce a kansa wa hadha huwa dhabitu lil mustahabbi wal wajib malai ce wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye wajen tantance washe ne hijira take zamtowa mustahabi yaushe ne kuma hijira take zamtowa mai wajiba wa hadha yakunu fil biladil kafira mala yace fa amma wannan duk muna bayani ne idan garin da kake zaune ya kasance gari ne na kafirci e gari ne dama an gina shi ne asasin sa an dora shi ne akan kafirci ba gari ne musulmi ba to wannan shine muke bayani akan wannan mustahabbancin ko kuma wajabcin amma fil biladil fasiqati amma a garin da yake gari ne na fasikanci me yake nufi da wannan gari ne na musulmi shugabancin da tafiyar da al'amarin komai musulmi suke yinsa to amma an yi rashin sa'a musulmi ne masu sakaci musulmi ne wasu wasa da addininsu har ya kasance fasikanci ya mamaye garin ta yadda duk wani abin da Allah ya hana za ga ana bayyana shi a fili za ka ga abubuwan da suke na zinace-zinace caca shan giya da sauransu duk sun bayyana bayyana tabarruji da abubuwan da basu kamata ba gari ne na musulmi amma ana bayyana su a fili kaga wannan lallai gari ne amma kuma gari ne na fasikanci gari ne musulmi ne suke tafiyar da shi amma fasikanci ya mamaye gar to idan mutum ya tsinci kansa a cikin irin wannan garin shi menene hukuncinsa shin dole ne sai ya yi hijira daga wannan garin ya koma garin da ba a wannan abin ko kuma in ya zo a garin babu komai shi ne abin da malai yake tambaya malai ce wahiyar lati tu'linul fisqa wa tazharuhu shine irin garin da suke bayyanar da fasikanci karara ba tare da boyewa ba fa inna naqulu malai ce to anan sai mu ce in khafal insanu ala nafsihi من أن ينزلق في من زلق فيه أهل البلد فهنا الهجرة واجبة ce idan mutum ya ji tsoro kada ya zame ya afka cikin irin abin da mutanen garin suka afka a cikinsa mutum yana ji wa kansa tsoro ya zame shi ma ya zama fasiki kamar yadda mafi yawancin mutanen garin suka zamto fasikai ya zamto mutumin kawai kamar yadda yawancin mutanen garin suka zamto mutanen kawai mutum ya ji tsoron haka shi ma idan ya zo tare da su akwai matsala to sai malai ce fal hijratu wajiba to anan wajen hijira akan sa wajibi ce ko da garin na musulunci ne yan uwa ka kaddara garin musulunci kake zaune amma saban Allah ya waita a garin an rasa masu umarni da kyakkyawa an rasa masu hani daga mummuna kowa yana abin da ya ga dama kawai duk abin da mutum zai na saban Allah babu wanda zai hana shi kuma ana da'awar cewa garin musulmi ne to me ake tsammani a wannan kuma kai ba ka da taurin zuciya ba ka da tsayawa da jajircewa akan abin da kake kai kaga baka biya rima kun sha kiɗala yau da kullum kana kallo za ka iya afkawa cikin abin da suka afka a ciki to a nan wajen yan uwa mala ya ce dole ne wajibi ne mutum ya hijira ya tashi daga wajen ya koma wani wajen yanzu abin da za ka kaddara shine unguwa ce kake zaune a cikinta unguwar mutanen maza sun yi yawa a ciki kusan duk wani abu na sabo ana yi a unguwar kai baka da karfin da zaka iya hana wannan duk wanda zaka hada kai da shi dan hana irin wannan badala sai kaga shi ma goyon bayan abin yake kusan kai kadai ne kuma kana ji wa kanka tsoro nan gaba idan baka tashi daga wannan unguwar ba za fa ka iya shiga cikin waɗancan abin da ake na rashin kyauta wannan kai ma ka iya shiga ai da kai to kaga barin unguwar a lokacin a kanka wajibi ne idan ka ci gaba da zama a unguwar ana wannan abin to a lokacin kana cikin saban Allah madaukakin sarki so da dole ne ka samu duk inda gida yake ka je in na haya ne ka kama haya in naka ne ka je ka siyar da naka ka je wata unguwar da ba a irin wannan al'amari ka siya ka koma can to haka an gari ne haka an ƙasa ce shine abin da malai yake so ya gaya mana malai ce wa illam ya khaf idan ko mutum baya jin tsoro zai iya afkawa cikin abin da suka afka ya san cewa insha Allah ta'ala yana da sabati yana da ƙarfin hali da zuciyar da da yadda Allah babu wanda ya isa ya ja shi zuwa ga saban Allah a cikin mutanen garin kuma yana da wani irin tasiri a garin da ana ganin girmansa da mutuncinsa wani lokaci idan ana ganin giftawarsa wasu abubuwan da ake na rashin kyautawa akan dan saurara idan kana da irin wannan matsayin to a lokacin kai barin garin bai zamto wajibi a kanka ba malai ce fatakunu ghaira wajiba to a lokacin hijira ya tashi ya bar garin ba wajibi ba ne a kansa bal na kulu malai ce bari ma irin wannan za mu iya faɗa game da haƙƙinsa mu ce in kana fi baqa'ihi islahu idan ya kasance ci gaba da zamansa a cikin wannan unguwa ko gari ko ƙasa islahun akwai gyara za a samu gyara ci gaba da zamansa fa baqa'uhu wajibun to zamansa kuma ya zama to wajibi li hajati albalad ilayhi fil islahi wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar saboda yadda garin yake buƙatar gyara da umarni da kyakkyawa da hali daga mummuna mutum ne Allah madaukakin sarki ya sa yana da hali da kaddara mai dukiya ne galibi idan mutum yana da hali a cikin mutane a yanzu yana shiga cikin a kunshin mutanen da suke faɗa a ji a cikin mutane ko wani babban mutum ne nagartacce da kowa yana ganin girmansa a unguwa ko a layi ko ana ganin girmansa a gari to sai ya kasance garin anan abin da bai dace ba to sai yake yunkurin tashi amma shi fa yana da tasirin da idan ya magana za a iya ji ana rage wasu abubuwa saboda irinsa in yayi tsawa ana saurarensa in ya ce kada a yi abu a kaza ana jinsa to kaga irin wannan shi kuma tashinsa daga unguwa kuma haramun ne tashinsa daga garin ba daidai ba ne barinsa ƙasar ya yi abin da yake ba daidai ba me dalili saboda a lokacin kuma umarni da kyakkyawa a kansa dole ne hani daga mummuna a kansa menene dole ne shi da ake dan kallo a daina saban shi da ake dan kallo a daina abin da ba daidai ba ya ce zai tashi to idan ya tashi kuma me zai faru kenan kaga duk sai a ci gaba da me a ci gaba da abin da ba daidai ba yan uwan na fata an fahimta to dole ne sai mutum ya la'akari da tasirinsa shi a cikin mutane idan kasan kai ba kowa bane kawai kana cikin sauran gama garin mutane shi kenan ba matsala in ka gaba za ka ihana ba sai ka tashi kawai sai ka ba wajen amma kana cikin masu tasiri to ba daidai bane ka tashi shi ne malam sheikh salih al-uthaymin allah ya masa rahama malai ce wal gharibu abin da yake bako da yake faruwa a cikin mutane shine anna ba'dahu zaka samu wasu daga cikin irin waɗannan mutane da suke mutane mutane ne na gari kuma ana ganin girman su a cikin gari yuhajiru min baladil islam ila baladil kufri sai ka samu ma wasu daga cikin su malam yana bayani akan mutanen su na can kasashen larabawa shi zaka samu mutum yana da tasiri a cikin mutanensa amma sai ya tashi daga cikin garinsa kuma ya koma garinsa na musulunci sai kuma garin da yake na kafirci wa idza hajara ahl wa idza hajara ahlu ahlul islah min balad islam malai ce to duk lokacin da aka samu mutane nagari na gargaru sun yi hijira sun tashi daga garuruwan musulunci man alladhi yabqa yunkiru ala ahli fasadi to wa za a samu kuma yayi saura wanda zai ci gaba da inkari ga wanda suke ba daidai ba kai da kake ka tafi shi ma da yake ya tafi wannan da yake ya tafi to duk kun tashi ku da kuke mutanen kirkin yanzu kun ban mutanen banza waye zai hana kenan babu malai ce man alladhi yabqa yunkiru ala ahli al-fasadi yunkiru ala ahli al-fasadi wa rubama tanhadiru al-bilad akthara bisababi qillati ahli al-islah malai ce me yiwa ne ma wannan gari ya ƙara afkawa ya ƙara shiga cikin matsala ta saɓan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara shiga cikin fasadi a aksara mafi yawa bi sababi ƙillati ahalin islahi saboda ƙarancin ma'abota gyara nagartattu da za su ce kada a yi a saurara su ce a yi a yi to ƙarancinsu sai sa kuma garin ya ƙara shiga cikin matsala wa kafratu alil fasadi wal fiski ya kasance kuma garin ma'abuta fasikanci da barna sun yawa a garin malai ce lakin idza baqiya amma idan da a ce ma'abuta nagarta za su saura a garin su zauna a garin ko da ana sabo inda suna da tasirin da suke wajen hana saban wada'a ila Allah su yi da'awa su yi kira zuwa ga Allah madaukakin sarki bi hasbil hali da gwargwadon halin da suka samu dama dama irin wannan idan ka samu kanka irin wannan yanayi hana abin gaba ɗaya da wahala da wahala ka ce ka zo ka tarar da unguwa ko kuma gari ko da anan ka taso Allah ya jarrabe ku da irin wannan matsalar ta mutanen kawai wanda fasikanci da rashin kirki ya yawa shaye-shaye yawa harkar kwaya ya yawa zinace-zinace yawa kwace yawa abu ya fantsama to a lokacin da wahala a lokaci guda ka ce za ka iya hana komai da komai amma dai kana da tasiri eh wani abin saboda kai akan fasa shi wani abin idan ka fito kai magana yana yin sauki to irin wannan ka yi gyara gwargwadon yadda ka samu dama mutum biyu ne suka daina an samu riba mutum uku ne suka ja baya an samu riba gwargwadon halin da ka samu gwargwadon su za ka yi wa'azi kai kira a daina abin da ake yi malai ce fa sofa yuslihu ghairahu da sannu shi irin wannan din idan ya zauna zai iya gyara waninsa waninsu zai iya gyarawa ko da mutum ɗaya ne wa gairuhu yuslihu gairahu waninsa ɗin nan da shi ya gyara shi ma zai iya tashi ya yi wa'azi shi ma ya gyara waninsa kaga da shi kaɗai ne ko yanzu an samu mutum biyu shi ma wancan ɗin ya tashi ya yi me ya gyara waninsa to wannan yana gyara wannan wannan yana gyara wancan wancan ya gyara wannan sai kaga da haka haka an samu me nagartattu gyararru da yawa to haka ake yi sai ya bar wajen to in sai mabarnata gaba ɗaya shikenan kullum kuma wala a- a- a- wala yalidu illa fajiran me kafara za a ta samu kin Allah ya kiyaye ya babu wanda za su rinka yafa sai ma- sai mabarnaci dan ka'ida yan uwa ku kalle yadda abin yake ita bi'a environment yana tasiri wa mutane environment din da mutum ya taso zaka ga yana tasiri a gare shi ka kalla da kyau idan yaro ya tashi a unguwa da take akwai yawan makarantun islamiyya akwai masallatai da yawa akwai mutanen kirki da yawa zaka ga galibi ɗabi'unsa me yake koyi da shi abinda ake a makarantar islamiyya ko masallaci ko abinda mutanen kirki suke yi yan uwa ba haka bane haka abin yake amma idan bi'a aka yi rashin sa'a yaro ya tashi a unguwar da sai dai ya tashi kawai ji ana gangi ya tashi ji ana kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe ya tashi ga yara da wuka suna tafiya suna cilla hannu to da abin da zai tashi kenan sai ga yaro tun yana ƙarami shekara bakwai ya fara sha'awar daba ba haka bane yara sun samu karare suna suna suna kariya sun ga abin da ake a wajen gangi ba haka bane haka ne to bi'a tana tasiri shi sa in aka samu nagartacce guda ɗaya yi ƙoƙari dage matsa kada ka gajiya kada ka gajiya a zage ka a tsangwame ka a sa maka suna kar ka damu aikin annabawa kake yi haka duk annabawan Allah suka fara a cikin mutanen su su su kadai suka fara da'awa duk wani annabi da ka sani shi kadai ya fara da'awa a cikin mutanen sa dukkanin su kafirai ne shi kadai Allah zai zabe shi ya turo shi kuma ya ce dukkanin su ya juyar da su daga kafirci zuwa musulunci wannan karamin aiki ne ba karamin aiki bane to kai ma haka ake so ka zama haka ake so ka zama so ake ka- kawo footstep din su ka ka taka inda suka taka nan ake so ka taka aiki ne mai wahala amma in ka jajirce mutum ɗaya gyaru wannan mutum ɗayan naka shi ma sai ƙoƙari ya gyara wani sai ku zama ku uku kana mutum ɗaya daga ku ukun nan ka tafi ka ƙara gyara ɗaya shi ma ya gyara ɗaya wancan ya gyara ɗaya kun zama nau kenan shida don uwa a- haka abin yake intishari haka abin yake fantsamuwa sai ku ga nagar- nagartattun sun fara yawa haka ake yan uwa Allah madaukakin sarki ya samu dace mala ya ce wa ghairuhu yuslihu ghairuhu hatta yakuna haula'i ala aidihim salahul balad haka ga waɗannan gyaran gari ya Allah madaukakin sarki ya dora shi a hannunsu sai kaga yadda Allah madaukakin sarki ya kaddara gyaran gari ko gyaran unguwa a hannun wasu mutane sai kaji an ce da fawa ne shi kadai shi kadai ya fara wannan al'amari amma yanzu gashi alhamdulillah an samu matasa sama da 200 duk sun bi shi na ba ku misali lokacin da aka fara lokacin da da'awar sunna ta zo ta zo nan nan garin da me aka fara an sha wahala sosai an sha wahala ƙwarya cikin gari ƙwarya cikin gari da wahala ka samu ka samu ahlus sunna in za a yi sunna sai dai a tafi can wajen gari wajen su malam aminu din da sauransu amma daga baya alhamdulillah aka fara samun ci gaba abubuwa suka fara ah, fantsamuwa su waɗanda suke a bayan garin ba su gajiya ba suka fara yi a hankali mutum ɗaya mutum biyu mutum uku mutum hudu yanzu kalli gari cikin garin kano ina ne za ka shiga babu sunna wannan lungu ne ko saƙo za ka shiga a cikin garin ka- a cikin kano ka ga babu su- ba- ba- ba- babu ahlus sunna ah, a cikin garin nan babu shi to tun farko na farkon da sun ce za su gajiya saboda kyamar da ake musu da duka da ake musu da jifa don babu abin da ba a yi ba ana karatu kawai za a zo a sa jifa a ebo ruwan kwata a watso cikin masallaci ko inda ake duk an yi wallah babu abin da ba a yi ba babu abin da ba a yi ba kofar wan bai ana karatu gidan alhaji yusuf fantiya ba haka aka rinka waɗannan abubuwan amma allah maɗaukakin sarki ya sa suka jajirce yanzu sunna sai gashi ta zama hantsi a gidan kowa alhamdulillah to haka ake fata ‘yan uwa jajircewa da tsayawa wajen kawo gyara ko da da mutum ɗaya ne insha Allah ta'ala wannan shine zai fa- zai haifar da natijar da nan gaba za a samu masu gyara da yawa za a ji daɗin abin kuma a gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace mala yace wa idza saluha ammatun nasi idan mafiya yawan mutane suka gyaru fa innal ghaliba anna man bi yadihi al-hukm sayasluh to zaka samu galibi abinda yadda al'amari yake kasancewa shine wanda hukunci yake a hannunsa jagora shi ma sai ka samu ya zama nagartacce idan duk mutanen gari suka zama mutanen kirki to wallahi shugaba bai sai musu kama karya akan abin da suke so ba matsalar idan mutanen gari suka zama ba mutanen kirki ba to shugaba zai sarrafa su ne yadda ya kamata amma duk lokacin da shugaba ya zo da abin da yake ba daidai ba ya saba wa addini duk mutane ya ce ba su yadda ba dole ya haƙura ya yi ɗaya sun ce ba su yadda ba ya yi biyu sun ce ba su yadda ba ya yi na uku sun ce ba su yadda ba a na hudun dole zai dawo ya bar ra'ayin da yake nasu ne saboda haka abinda mutane suka tafi a kansa mafi yawanci a kansa shi ma shugaba dole zai tafi malai ce walau an tariqi bagbi zai tafi akan abin da suke so ko ko baya so ko da ta hanyar ingizawa ne da takurawa ko ta hanyar ko ta hanyar matsawa ne walakin allabi yufsidu hadha lil asafi as-salihuna anfusuhum malai ce sai dai babban abin da ke lalata mu al'amarinmu yanzu na gyara da da'awa malai ce ya asaf abin takaici e abin da yake abin takaici su masu gyaran a kan kansu su suke bata gyaran nasu su suke bata da'awar tasu malam zai gaya maka abin da yake nufi da wannan ya ce fatajidu ha'ula salihina za ka samu irin waɗanda ake kallon su kallo na nagarta mutanen kirki يتحذبون ويتفرقون وتختلف كلمتهم من أجل الخلاف في مسألة من مسائل الدين التي يغتفر فيها الخلاف ما لا يتلاك سامئر وأن متاني نقرتتو يتحذبون سنا كركسوا سنا زما قنجيا قنجيا ويتفرقون سنا رربوا wa takhtalifu kalimatuhum sai ka samu kalmar su tana rarrabuwa wannan ya ce abu kaza wannan ya saba masa wannan shi ma ya zo ya kawo abin da yake ya saba musu duka gaba daya dukkanin su dan me dan kokarin ba da kariya ga ƙungiyarsa ko ga ɗariƙarsa ko ga wani abu da yake intima'i yake goyon bayansa wannan zance na mala yana da matukar muhimmanci mala usaimin ya ce idan ka kalla mu a yanzu a zamaninmu babban abin da yake ba wa gyara matsala shine masu gyaran da kansu babban abin da yake ba wa da'awa matsala shine masu da'awar da kansu me dalili saboda da'awar masu ita sun karkasa ta wannan ya ja nasa bangaren wannan ya buɗe ƙungiya da sunan tasa ƙungiyar wancan ma ya buɗe tasa wancan ma ya buɗe tasa to sai kasance kowanne ɗaya daga cikinsu ƙoƙari yake yayi wa ƙungiyarsa yaƙi ba addinin musulunci ba ƙungiyarsa kariya ba addinin musulunci ba yan uwa wannan shine abin da yake faruwa a yanzu abu ne da yake waqi'il malmus abu ne da yake faruwa a cikin al'ummar malam yace wa takhtalifu kalimatuhum zaka samu kalmomin musulmi yanzu waɗanda suke nagartattu masu gyara bal ma wasu daga cikin malamai takhtalifu tana sabawa a min ajalil khilafi sakamakon wani sabani fi mas'alatin min masailin dini sakamakon wata mas'ala daga cikin mas'alolin addini allati yughtafaru fiha khilaf wanda a sabanin ma kau da kai ake ga irin wannan mas'ala din idan ta zo mas'alar yan uwa da bata kai ta kawo ba sai kaga wancan musulmin ya koma yana wa dan uwansa raddi wannan wanda ake tsammani zai jawo mutane ya haɗa kansu ya tura su ƙarƙashin inuwar addinin musulunci addini ya tafi gaba ɗaya bai ɗaya sai ya koma gefe ya rinƙa wa wani musulmin irin raddi yana nuna cewa wane jahili ne wane bai san komai ba wani lokacin ma idan bayani ya bayani sai ga yana fitar da shi daga musulunci wannan matsalar da muke ciki kenan a yanzu za ka samu hatta a cikin ahalu sunna masu da'awar sunna din wasu daga ciki sai ka samu wannan abin shi ke damu idan wannan ya zo ya magana sai ka ga wancan shi ma ya je ya kafa kyamara ana haska shi yana maiwa da wancan raddi yana nuna wancan bai iya ba wancan bai sani ba shi shi ne ya iya shi ne ya sani haka duk sai ka rasa ina aka dosa to su ba su saurare sai ka an raba musu hankali to yanzu kowa ya ce shi ahlus sunna ne kowa ya ce sunna annabi yake karewa kowa ya ce qur'ani yake wa aiki to za ka dauka daga ciki kenan wannan ya ce wannan bai iya ba wannan ya ce wannan bai akan mas'alar da ba wata mas'ala bace da ya kamata ya sabani akan ta shine malai ce mas'ala ce da ya kamata ma a kawar da kai gabarinta malai ce hadha huwa alwaqi'u wannan fa shine abin da yake faruwa la siyama fil biladi allati lam yathbut fiha al-islamu tamaman malai ce musamman ma a irin garuruwan da addinin musulunci bai gama tabbata ba addinin musulunci kafafuwansa ba su gama zama ba akwai ɗan tasgaro a game da mabiya addinin musulunci a cikin garin irin wannan an fi samun haka kaga wannan ishara yake zuwa garuruwa irin namu ko me yake nufi da addinin musulunci bai gama tabbata ba tunda idan ka kalli ka kalli kasan mu a matsayin daula ka kalli garin mu a matsayin gari ai ba addinin musulunci ne yake mana jagoranci ba ko muna tafiya ne karkashin demokradiyya duk da dai muna da musulmi da yawa amma da yanzu akwai gyara in ka haɗa mu da gari irin saudi arabia su kaga ana hukunci ne da me da musulunci gaba ɗaya to shine ma ce musamman in ka samu garuruwa irin waɗannan irin namu garuruwan da suke irin musamman irin garuruwan da suke irin asia asia nan da afirka afirka irin namun nan haka da sauransu to anan zaka fi samun irin waɗannan mas'aloli malai ce faruba ma يتعادون ويتباغضون ويتناحرون من أجل مسألة رفع اليدين في الصلاة sai da yawa zaka samu suna saɓani suna ƙiyayyar juna suna gaba da juna suna kau da kai gabarin juna a kan matsalar ɗaga hannu kawai wani ya ce raf'ul yadaini fi salati sunnatun wani ya ce raf'ul yadaini fi salati wajibun sai ta saɓani wannan sai ce wallahi saboda haka ba zai bi wani sallah ba wannan ce ba zai bi wani malai ce aqra'u alaikum qissatan waqa'at li shakhsiyan fi minan malai uthman yace baran ba ku wani labari baran karanta mu baran karanta mu baran karanta mu ko ta kissa da ta faru a gare ni da shi ta faru inji malam yace a garin Mina Amina lokacin da ake aikin hajji ya ce fi yaumin minal ayyami a cikin wani yini daga cikin yini a tali mudiru tau'iyati bi ta'ifatain min afirikiya ya ce sai wani daga cikin masu wayar da kai ya zo min shugaban masu wayar da kai ya zo min da wasu jama'a guda biyu wasu tawaga guda biyu daga nan afirka daga nan kasashen mu kenan ina fata an fahimta duk tawagogin guda biyu sun je aikin hajji kenan to shi wannan daga cikin masu wayar da kai masu wayar da Allah zai kai sai kes din ya zo wajen su dukkanin su musulmi ne amma wannan yana kafarta wannan wannan yana kafarta wannan to shine kes din aka dauko shi aka kawo malam Usaimin lokacin yana yana nan da ransa yace tukaffiru ihdahuma al-ukhra daya daga cikin jama'ar suna kafarta daya ihdahuma taqulu daya daga cikin mutanen suna cewa as-sunnatu fil bar ku ji akan abin da suke sabani wai ɗaya daga ciki suka ce as-sunnatu fil qiyami ay yada al-musalli yadayhi ala sadari wai abin da yake a sallah idan mutum ya tsaya abin da yake sunna a sallah idan mutum ya tsaya shine ya dora hannunsa akan kirjinsa tawaga ta farko suka ce wannan shine sunna wal ukhra taqulu su kuma sauran suka ce as-sunnatu ay yutlaqa yadaini mutum kawai saki hannayensa mutum ya saki hannayensa shi kenan akwai abin da aka yi saɓani wasu sun ce idan mutum yana sallah ya ɗora hannunsa na dama akan nahagu ya ɗora akan ƙirjinsa waɗancan sai suka ce a'a ba mu yadda ba idan mutum yana sallah abin da ya fi shine mutum ya saki hannayensa yan uwa wannan shine abin da suke saɓani a kansa wannan suka ce waɗannan kafarai ne waɗannan suka ce waɗannan kafarai ne akan wannan kawai kun ga matsala ce far'iyya matsala ce kawai ta reshe idan ka zo kai sallah ka ɗora hannunka na dama akan na hagu ka bi sunnan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka annabi ya sallah gaba ɗaya rayuwarsa ba haka bane amma mutumin da ya zo ya yi sallah bai ɗora hannunsa na dama akan nago akan kirjinsa ba sallar ta yi ko ba ta yi ba ta yi ba wani ba wani fakihi a duniya ne da isa ya fito ce sallarsa ba ta yi ba sai dai kawai mu ce ya saba sunnar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu ce malam baka kyauta ba dan me kai sallah ga abin ga abin da annabi ka je kai gaban gaban kanka ko kana iya masanna annabi ne sai dai mu ga masa haka amma sallar su tayi sallar su tayi shikenan to amma kun je kun ji sun je makka dakin Allah suna kafarta juna akan wannan matsala kuma kowanne daga cikin su masu gyara ne akwai tawaga a cikin su akwai tawaga a karkashin su to dan Allah ta za a samu gyara irin wannan yanayi malam usaimin ya ce a wa hadhihi almas'alatu far'iyyatu sahlatu malam ce wannan mas'ala ce ta reshe kawai ba ta asali ba kuma mai sauki min al-laysat min al-usul ba ta daga cikin usuluddin in aka ce usuluddin yan uwa ita ce mas'ala da ke ta aqida kaga mas'alar aqida shine sabani a cikin ta matsala ne mas'alar tauhidi shine sabani a cikin ta matsala ne duk wanda ka ka samu sabani da shi a cikin mas'alar tauhidi ko aqida to anan ake kafartawa anan ake bid'antarwa a ce wani dan bid'a ne saboda ya sa mas'ala kaza ta aqida a ce wani kafiri ne saboda ya sa mas'ala kaza ta tauhidi a'a babu wannan mala ya ce ƙalu suka ce la annabiyu sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa man raghiba an sunnati wanda duk ke kyamar sunnata wanda duk baya son sunnata yake kyamarta falaisa minni annabi ya ce babu ni babu shi to sai suka ce wai duk wanda ya tsora hannun dama akan na hagu ya kyamata sunna annabi saboda ka ya zama kafiri kenan ka ji wani hukunci eh ka ji wani hukunci annabi ya ce man raghiba an sunnati wanda yake kyamar sunnata falaisa minni babu ni bashi sai suka ce to waɗanda ba sa ɗora hannun hagu akan na dama sun kyamaci sunna annabi saboda haka sun zama kafirai wa hadha kufrun suka ce wannan kafirci ne tabarra'a minhu rasulu sallallahu alaihi wa sallam annabi ya barranta daga su babu annabi babu su tunda ya ce falaisa minni fa bina'un ala hadha al-fahm saboda wannan saboda gini da suka yi akan wannan fahimta tasu alfasid fahimta da take lalatacciya batacciya fahimta kaffarat ihdahum al-ukhra ɗaya daga cikin suka kafarta ɗaya yan uwa kun ji irin abin da ke faruwa a cikin al'ummar sai malai ce fal muhimmu abin da yake mai muhimmanci anna ba'da anna ba'da ahlul islahi fil biladi التي ليست مما قوي فيها الإسلام شيني ذاك سامو ونساشي daga cikin masu ƙoƙarin kawo gyara a cikin gari allati laysat mimma qawiya fiyal islam irin garuruwan da addinin musulunci bai yi ƙarfi a cikin su ba zaka samu yubaddi'u wa yufassiqu ba'dhum ba'dan sashin su yana bid'antar da sashi sashinsu yana fasikantar da sashi wannan su ce wannan fasikai ne wannan su ce yan bida'a ne haka da sauransu walau annahum ittafaqu mala ce ina ma da za su haɗu akan mas'ala da take irin wannan karama wa idza ikhtalafu ittasa'at suduruhum lima yasughu fil ikhtilaf mala ce kuma duk lokacin da suka yi sabani kirjin su yalwata su yalwata kirjin su cikin abin da sabanin yake iya komawa zuwa gare shi idan muka yi saɓani baya nuna cewa kai kafiri ne ko ni kafiri ne a'a cikin sabon manzon Allah ma an yi saɓani sallallahu alaihi wasallam ina fatan fahimta yan uwa sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk ɗalibin ilimi mai karatu ya san wannan a yanzu in kana karanta masail zaka ji an ce wannan ita ce fatawar Abu Huraira akan abu kaza sai ka ji an ce malam Abdullahi dan Abbas ba haka yace ba amma kai ka taba jin wani saɓani irin wannan ka taba jin wata bakan magana ta fita a ce gashi malam abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda a matsayinsa na sahabi yana jefar da magana ko yana jefa bakar magana daga sahabi abu raira wallahi baka taba samun wannan ba sabani ne fahimtar ka ce fahimta ta ce bauta wa allah madaukakin sarki akan fahimta ka neman bauta allah madaukakin sarki akan me akan ta fahimta ba shikenan ba ba mas'ala ce ta aqida ba ba mas'ala ce ta tauhidi ba mas'ala ce kawai ta reshe ta fiqh menene a ciki saboda haka idan mun yi saɓani sai mu yalo ta ƙirjinmu mu ɗauki saɓanin da sauƙi idan mun tattauna ni da ke tattauna ta ilimi ka kawo hujja an kawo hujja idan mun samu haɗuwa mun gamsu shi kenan idan duk da haka kai baka gamsu ba sai in bakka da taka fahimta ni ma in riƙe ta in je bauta Allah da ita me zai cutar da mu akan haka babu to wannan shine abin da malai yake jan hankalin mu zuwa gare shi yace wa kanu da a ce sun yi haka la salhatil umma to da al'umma ta gyaru walakin idza ra'atil ummatu sai dai kuma matsalar shine duk lokacin da al'umma sauran gama garin mutane da suke mabiya ne su suka ga anna ahlas salahi su masu gyaran ma'abota gyara wal istiqamati da masu tsayawa akan tafarki madaidaici bainahum hadhal hiqd bainahum hadhal hiqd wal khilaf suka tsakanin su kiyayya ce kawai da sabani da gaba fi masailid dini a cikin masalolin addini kullun kai in ka sa in ka in ka ji malamin ka malamin ka bashi da aiki sai sokar wasu kullum malamin ka in ka zauna a gabansa babban abin da yake shine ya soki wancan ya zagi wancan ya ambaci sunan wannan ya yi wancan raddi kullum abin da ka saba da shi kenan to me kake koya kenan wannan addini ake koya maka saboda Allah haka shi ma wancan abin da ya saba malamin sai nayi kenan to sai kaga wancan ya taso baya son wannan bangaren wannan bangaren ya taso baya me hakan kenan me malaman ku suka koya muku kenan sun dora ku akan abin da yake ba shine shirye manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kullum abin da annabi yake gaya mana shine musulmi dan uwan musulmi ne mumini dan uwan mumini ne kullum abin da annabi yake dora mu akai kenan mala yace duk lokacin da mutane mabiya suka ga ma'abota nagarta ba su da aiki sai sukan juna to fasatadribu safhan anhum da sanin zaka ga sun fara kawan musu da kai sun fara daina sauraron su da an sauko mutum zaka ji mutane suna cewa wannan fa mai zagin nan ne wannan mai raddin nan ne wannan mai cin mutuncin nan ne sai ga mutane sun daina sauraron wa'azin su wa amma indahum min khairin huda mutane sai su daina sauraron duk abin da yake wajen su na alkhairi da shari'a duk alkhairin da kake tattare da shi in dai ɗabi'ar ka ce ka ci mutuncin malamai wallahi wani ba ruwansa da kai duk abin da zaka koyar na addini da an kunna ka zai kashe zai ce ai bani ne ba zai saurare ka ba da Allah ba haka bane haka ne haka ne amma me da hankali koyar kawai koyar karantar shikenan a cikin karantarwar taka ba sai ka ambaci sunan wani ba sai ka zagi wani ba ko ka faɗa ko baka faɗa ba wallahi sai kai wani raddi dan in ka ce abu kaza daidai ne wani shi kuma sabanin sa yake kai masa raddi ko baka yi ba kai masa shine abu ne yanzu in ka zo ka ce abu sunnar manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi kada ayi wa annabi kishiya to wani kuma shi aqidarsa a cikin abubuwan da yake kawo na addini akwai yi wa annabi kishiya kaga baka ambaci sunansa ba haka ne baka ce wani ba amma ko ya so ko bai so ba kai masa me kai mai raddi kai ma ko ka so ko baka so ba kai masa raddi karantar aka kawai shikenan amma ka tsaya kana ambata sunan mutane saboda Allah ina ka taba ji annabi na haka ce wani ka ci masa mutunci ka hau kan mambari ka zagi wani wallahi yan uwa wannan ba koyar annabi Muhammad bace sallallahu alaihi wasallam ina mana rantsuwa da Allah ba haka annabi ya koyar da sabansa ba wallahi annabi addini ya koyar kai tsaye kai tsaye annabi ya koyar da addini idan mutum ya abin da ba daidai ba ɗauko abin da shi abin za ka ɗauko kai wa raddi ba shaksiyarsa ba amma ka duba da ake attacking ɗin personality ɗin mutum wani lokaci personality na mutum za ka ɗauka ana attacking ɗinsa malami mai da'awa wani lokaci kaga habba a ake mai kaza mai kaza mai kaza a to kaga wannan kuma an koma tashanci kenan an koma tashanci wannan magana ce ta 'yan tasha shine zai kalle ka yi ma ba'a ya kalli rigar ka maka ya mata ba'a ko abin da ya kama da haka amma malami wannan ba ɗabi'a sa bace Allah madaukakin sarki ya shirye da mu gaba ɗaya mala yace bal yumkin an yahdutha rukusun wa nukusun mala yace bal ma zaka samu wasu daga cikin su mabiya dawo daga rakiyar irin waɗancan malaman da suke irin waɗannan abubuwa shine ar-rukus shine ruju dawowa daga wani abu da ka tafi a kansa annukus kuma shine almuta'ti ra'sau shine mutumin da yake sun koyar da kansa duk abu ɗaya suke nufi dawowa da baya da fasa bin wancan abu malai cewa haza ma hadatha kuma wannan shine abin da ke faruwa wani ko ya fara bin addinin ya zama ya zama ustazu amma an ya fara jin irin wannan abu sai ce kai addini ne dan rikici ne a ciki ko sai watsar sai kuma dan duniyarsa an cutar da shi malai cewa iyad billah muna neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga haka fatarar shabba ya ce za ka ga wani matashi ya da filisti kamati ya shiga cikin biyayya tsayawa wajen bin tafarkin Allah maɗaukakin sarki ala anna dina khairun da ƙudurin cewa lalle addini alkhairi ne wa hudan kuma addini shirya ne wan shirahu sadrin kuma addini yana yalwata kirjin mutum wa qalbun mutma'innu ya kuma sawa mutum zuciya mai nutsuwa a cikin duk abin da ya sa a gaba mutum zai shiga addini a matsayin wannan thumma yara ma yara min almustaqimin min khilafin haddin wa shahana in ya fara tafiya a cikin addinin sai kuma ya ga abin da ya gani minal mustaqimina daga su waɗanda suka rigaye shi wajen tsayawa akan addinin su masu ƙoƙarin gyara su waɗanda ake kira ɗaliban ilimi ko wasu daga cikin malamai sai ya ga abin da ya gani daga wajensu min khilafin daga saɓani da suke tsakaninsu haddin kuma saɓanin ma mai kaifi mai tsanani irin saɓanin da bai kamata a ce musulmi suna tsakaninsu ba wa shahala da tsiyayya wa bagaba da gaba fa ya turku kamata kawai sai ya ce to kai wannan harka fashi ba zai iya ba kawai sai ya bari sai ya watsar sai ga mutum da ya fara ustazanci alhamdulillah kamar gaske daga baya kawai sai ga ya zama dan duniyansa e me ja wannan su irin waɗancan malamai su suke cutar da addini wallahi ɗan uwa wannan cutar da addini cutar da addini mutum ya karantar da addini yadda annabi ya koyar da shi ana yin raddi sosai amma ka yi raddi wa mas'alar da aka yi saɓani ko kuma raddi mas'alar da mutum ya kuskure a cikinta ba shakhsiyarsa ba ba kuma sai ka kama sunansa ba ba wanda ya ce sai ka kama sunansa yanzu bari baku misali yan kwanakin nan naji ana ta tattaunawa ana ta bayani akan wai hoto haramun ne ko hoto ba haramun bane ka duba wata mas'ala mas'ala ce basita very simple mas'ala ce mai sauki amma sai ga mutum malami ne wai ya hau kan mimbar yana zagin wansa malamai saboda wani ya ce babu ya fi ɗaukar hoto mas'ala ce khilafiya mas'ala ce khilafiya sabani ake a kanta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya haramta hoto ya tsine wa masu yin hoto amma wani irin hoto ake a lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu wani hoto sai kala biyu kawai ita ce sura da za a sawara a samu butun butumi ko da ƙasa laka kenan ko da katako ko da wani abu na ice a sassaƙa wani abu mai ruhi shi da ake kira sura a lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma a samu abu a zana suna yin zane tun a wancan lokacin kamar yadda hadisin ummu salama ya tabbata da suka yi hijira zuwa habasha har da su suka ce sun shiga wata coci mai suna mariya sun ga hoto na zane zane da zama cewa annabawansu ne da suka gabata to suna zane-zane a lokacin irinsu manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk tsiro da ya akan ta yi amma yanzu sai aka samu ci gaba sai aka samu kyamara irin wannan da take ɗaukar hoto to shine malamai saman da suke a lokacin a rayi sun yi saɓani a kanta ba fa yanzu aka fara saɓanin ba wasu suka haramta suka ilhaƙinta suka ce kai tsaye kawai irin wancan ne duk ɗaya ne duk haramun ne wasu suka ce a'a dole ne a yi tafsili a rarrabe wannan sura ne hoto ne mai inuwa wannan ko ba mai inuwa ba ne saboda haka a babban abin da nake so in kai zuwa gare shi uwa sabani ne da an riga an yi shi ba kai saka hana shi bai saka ce babu shi ba to amma me ya dan wannan sabani zaka fito ka zage ni ko ka ambaci sunana yanzu misali in na zo ina so ne raddi akan hoto in na ce to yan uwa wasu daga cikin malamai suna cewa hoto halak ne sai in ce ni ban yadda ba haramun ne sai in ta kawo hujjoji a alkur'ani da hadisi da maganganun malamai in ne na gama da Allah na yi ko ban yi ba sai na ce wani da wani da wani sun halatta na fata an fahimta uwa in dai kai mai fahimta ne za ka iya fahimta ta ka gamsu da hujjoji na sai ka ɗau hujja ta gaje ka amfani da ita shikenan kawai amma me sai na ambaci sunanka wane in ci maka mutunci akan me yanzu ni ma in irin ka ne dan tasha ne ba sai in jin hawan ni ma ci ma mutunci ba to kaga shi kenan masallaci ya zama wajen zage zage kenan ko masallaci ya kuma wajen zage zage maimakon koyar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya shirye da mu eh zamu ya ce da wasu daga cikin iyaye malamai sun shiga ciki muna fata Allah madaukakin sarki ya ganar da su ya dawo da su hanya madaidaiciya amma dai kuskure ne kada ɗaliban ilimi su biye irin waɗannan hayaniya su ɗauka cewa wannan ilimi ne wallahi ba ilimi bane ilimi shine abin da annabi ya bar mu a kansa mala yace li annahu ma wajada ma yatlubu shi irin wancan dalibi sai kaga ya kyala ma addinin ya daina yin sa yadda ya kamata saboda bai samu abin da yake bukata ba wal hasim mala yace abin da dai ake nema shine annal hijrata ita hijira min biladil kufri daga garin kafirci laysat kal hijrati min biladil fisqi ba daidai take da yin hijira zuwa ga garin da yake na fasikanci ba akwai bambanci kamar yadda muka yi bayani a baya fa yuqalu lil insani sai a ce da mutum isbir ka yi haƙuri wahtasib ka nemi ladanka a wajen Allah madaukakin sarki wala siyama in kunta muslihan musamman ma in ka kasance daga cikin nagartattu wanda suke iya kawo gyara a inda kake kada ka fita daga garin wannan garin fasikanci ne zauna kana kana da kyakkyawan shaida za ka iya kawo gyara a wannan garin ba sai ka fita ba to sai a ba shi haƙuri a zaunar da shi a cikin garin bal qad yuqalu bari ma ana cewa innal hijrata fi haqqika haramun hijira a haƙƙinka kai da za ka iya kawo gyara fa haramun ne in ka fita za ka saba Allah me dalili za a yi sabo a nan wajen idan baka nan ka san kuma to tashin ka ya zama to haramun ke to wannan shine karshen wannan hadisi na daya wanda mun dade muna karanta shi darasa da yawa sai yau Allah madaukakin sarki sa muka kammala shi sati a karatun mu na gaba insha Allah ta'ala sai mu tashi hadisi na biyu insha Allah ta'ala hadisin Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda yan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya ba mu ya yafe mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله نعم نعم سورة ال... صلى الله عليه وسلم نعم za a rubuta eh sallallahu alaihi wasallam eh gaskiya ne eh na gane na gane to alhamdulillahi shi ambatan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda aka sani a duk wani musulmi ya san hukuncin a ambaci annabi a gabansa bai annabi salati ba ko sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce raghima anfu rajulin zukirtu indahu wa lam yusalli alayya Allah ya tirmiza hancinsa a ƙasa wane ne shine mutumin da aka ambace ni yana nan ya ji wa lam yusalli alayya bai min salati ba kana waje sai ka ji an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi ya ce duk wanda aka yi min salati aka kira suna bai min salati ba Allah ya turma zahancin sa kasa kasan kuma addu'a annabi yadda take yawa to dole ne duk inda ka zama bace suna annabi kai masa salati sai dai idan ka shiga cikin sallah sallah kuma wata ibada ce daban mai zaman kanta haka ne mai wasu ayyuka a cikinta su ma da suke daban da wajen sallah to sai malamai suka ce nan ma idan aka ambaci sunan annabi za a yi salati ko kuma za a yi masalati ba malamai sun rabu gida biyu akwai wanda suke gani cewa lafazin shamili ne ma'ana lafazin ya game da cikin sallah da wajen sallah duk za a yi wa annabi salati akwai wanda suka ce a'a ai ita sallah wata ibada ce ta musamman wacce mutum ya shagala da wani abu a cikinta saboda haka idan aka amince sunan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin sallah mutum ba zai yi salati ba sai dai bayan ka gama sallah kuma sai ka masa salatin amma a cikin sallah mutum ba zai ba to wannan sabani ne na malamai sabani na malamai idan ka yi salati to akwai malaman da suke goyon bayan maganar ka idan kuma baka yi ba sai da ka gama sallar shi ma dai akwai malaman da suka faɗi wannan din saboda haka babu wani abin nan a cikin sa daban dai abin da ya kamata shine idan aka sani cewa dan adam akwai haƙƙi a kanka idan aka ambaci sunan annabi kai masa me kai masa salati sallallahu alaihi wasallam wannan kuma dama alhamdulillah mu ƙasa Hausa mun taso muna girmama manzon Allah tsira da aminci layi ga wannan muna girma suna annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace yawa na'am na'am wannan hadisin da bayan na mara gima a sunna na'am
hadisai da kawai irin wannan ko makamancin irin waɗannan lafazan na kwalitin mu kwalitin na da eh malam kamar yana ya kore mutum gaba ɗaya daga
baya nufi ya kore shi daga addini gaba daya tadidi ne kawai tadidi ne kawai tsoratarwa ne annabi ai ya kuzi akwai hadisai da yawa da annabi zai ce laysa minni ko laysa minna ko annabi ya ce ma wanda ya algush baya daga cikin su kuma man gasha ma laysa minni wanda ya algush baya daga cikin mu to kaga sai ka ce dan me algus kafiri ne kenan ina fata an fahimta akwai hadisai da dama da annabi ya ambaci wanda ya kaza baya daga cikin mu wannan tadidi ne tsoratarwa ne da firgitarwa annabi ya ce kamar annabi ya ce ba ni ba kai ba ruwana da kai ai ko da misali ko da a hausance za ga akwai irin wannan idan yaro ya maka abu ko da ɗanka ne sai ka ce ni wani ba ba ni ba ruwana da kai tunda baka jin magana ba haka bane tsoratarwa ne abin da ake nufi laifi ne abin da kai ba daidai bane a ce maka annabi babu shi babu kai kaga dole ka shiga tetayenka ka daina wannan abu to shine abin da ake nufi amma baya nuna cewa mutum ya ba addinin musulunci baya wannan baya nuna wannan gaskiya Allah ya samu dace sai mu dakata haka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله